الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا 26 ga watan al-Muharram hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1448 wanda ya daidai da 11 ga watan bakwai shekara ta 2026 ci gaba da yin karatu a cikin littafin ar-rahiqul maktum wannan shine karatunmu na goma sha kai na arba'in ko? na arba'in daidai malin ya ce wa kana bilalu wa kana bilalun maula umayyata bin khalafin aljimahi wato bilal wanda yake yantaccen bawan umayya ɗan khalaf ne aljumahi na ƙabilan banu jumahi muna ci gaba da bayanin kawo misalai na ainihi irin yadda kafiran makka suka zanci azabtar da dukkan wanda ya musulunta daga cikin mutane waɗanda suke raunana mutane ne masu ɗan ƙarfi gajiyayyu ne bayi ne da talakawa waɗanda ba su da wani matsayi ana ta kawo misalin waɗanda suka sha wahala ƙarƙashin azabtarwar kafirai don musa addinin musulunci cewa addini wanda yake da wato kalubale iri-iri jarabawa ke akwai irin cikin addinin musulunci daban-daban muna ganewa ku Allah subhanahu wata'ala ya ce mutane sun yi tsammanin za a kyale su din sun ce sun yi imani ba za a jarraba su ba alhali mun jarraba waɗanda ke gabaninsu sai da Allah ta'ala ya bayyana waɗanda suka yi gaskiya imani kuma Allah ya bayyana waɗanda suka yi ƙarya imani jarabawa tana tacewa ne umaran ya ce bilal yantaccen bawan umayya dan khalaf ko bawan shi fakana umayya umayya ya kasance mai gidan bilal kenan ya ga'u fi unuqihi hablan yana sanya mai igiya ga wuyan shi kuma yusallimuhu ila subyan sa'annan sai ya mika shi zuwa ga ƙananan yara ya tsofu na bihi su yi ta yawo da shi fi jibali makka a cikin duwatsun makka ya da shi da yara su kama wanda ya giya ga waya suna ta yawo da shi ba ya da incin ya bigi waɗannan yaran ba ya da incin ya kwance wannan igiyar da aka ɗaura mai ga waya ga yaran da dama an haɗa su da shi su yi ta yawo da shi kamar yadda ake wasa da biri ta yawo da shi suna kuwa suna mai tir da Allah wadare saboda ya bar addinin gargajiya addinin da ya gada don ya ba addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa yujrunahu sa'annan kuma kowa ya yajrunahu kuma suna can shiga ƙasa hatta kana alhablu har sai da igiyar ta zamanto yu'athiru fi uluki yana yin tasiri a banka ba ta komi wannan abin ne dai na sha sai rike mana makoshi in kuma tana kara sai a bar ko kunna ta ne ba kunna ta kai to yayi ko zai wa yajrunahu suna jan shi ga kasa hatta kana alhablu har sai da igiya ta zaman to yu'athiru tana gwadin alama fi unuqi a cikin wayar shi idan aka kwance mai wannan igiyar to za ka ga alamar igiya nan ga wayan shi duk ta goge mai wuya gabal kohonta a cikin wayan shi wa huwa ya kulu shi kuma bilal yana cewa ahadun ahadun allah ɗai ne allah ɗai ne ma'ana bai damu da wahalar da ake gana mashi bai damu da azabar da yake sha ba domin ya san haka dama addini yake wa kana umayyatu mai gidan shi umayya ya kasance ya shudduhu shaddan yana daure shi cikakken daure sosai ya daure shi kuma ya zuribuhu bil asa sannan ya dauko sanda ya zaki duka shi da ita ya zaki bugun shi da sanda ga ya tattaure ya sha wahala bilal wa yulji'uhu kuma yana tilasta mashi ilal julus ya zuwa yin zama fi harri shams a cikin zafin rana rana kuma irin ta makka wanda makka da haƙo ne duk duwatsu ne idan rana ta irin warhaka zuwa la'asar za ka ji abin ba daɗi a wancan lokacin ba kenan wanda duk gidaje ga su na yan ƙanana ne babu da wasu abubuwa irin na na abin nan sanyaya yanayi babu itace babu inuwi to sai ya durkusar da shi ga rana ya ce zan na nan wurin ga ya daure ya ce kuma kai ya mutu ta wadar raba yake ina za ya tafiya ba inda za ya tafiya kama kana yukrihu kama yadda ya kasance yana tilasta mashi alal jo'i akan zama da yunwa zaman to ga zahin rana yana ciki sa'an nan kuma gashi bai samu abincin rana ba hammari ce ba ba a ba shi ruwa ko ba a baya abinci duk saboda ni saboda ya ce Allah kaɗai za ya bauta ba don kasancewa a cikin addinin musulunci akwai kalubale wa shaddu min dalika kulli mafi tsanani daga wannan dukkan shi gaba daya annahu kana yukhrijuhu lalle shi ya kasance yana fitar da shi waje ga rana idza hamiyatiz zahira idan rana ta yi tsananin zahi fa ya ƙurahuhu ala bayi sai ya jefa shi ya kwantar da shi ga bayan shi ya kwanta rairan kenan ko? firran bayi a cikin tsananin zahin rana bai ba ha'i makata a cikin kwaruruwan makka masu zahi sai ce a kwantar da shi rairan domin a gasa mashi bayan shi da mi da ainihin zahin ƙasa wanda ta ɗauki zahin rana tun ma ya zuru bi safratil azima sane sai a ɗauko katon dutse a ɗora mashi sama domin kan ma ya fashi ma'ana a kyale shi da dutse ai ba ya ta da dutse sheda ma da kyale yake yi sheda ta ɗauki saboda ciki bayan motsi an ɗora mai dutse wato bawa ala sadri wannan mangare da dutse aka ɗauko sai a zama ga kirgin shi ثم يقول sa'annan ya ce mai la wallahi shi umayya zai ce mai a'a wallahi bari gaya maka la ta zalo haka ba ba za ka bushe kana haka ba hatta ta mutu sai ka mutu au takfura bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko kuma sai ka kafirta da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗayan bi ko dai ka mutu ko kuma ka ce ka bar addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka yi haka sai mu kyale ka wata abudan lata wal uzza sai ka zo kana bautar lata da uzza kamar yadda kake yi da fa yaqulu wa huwa fi dhalika sai bilal ya faɗa alhali yana cikin wannan yanayin ahadun ahadun yace Allah guda ne Allah guda ne ba alloli bane kamar yadda kuke da alloli da yawa cikin garin Makka ba sunan Allah ɗaya ne shi kadai za bauta ma mana har yanzu dai bai damu da irin gana mai azaba da ake yi ba ka imani ne idan imani ya garwaye da zuciyarka ya zamana to duk wahala ba za ta sa ka rabu da imaninka sai idan imani ya zama to mai rauni ne mai tafshi ne a wannan lokaci shi kenan sai ka rabu da imaninka ka koma kafin Allah kiyaye wa yaqul kuma yana cewa law a'lamu kalimatan bilal ke cewa da na san wata kalma hiya aghyazu lakum minha ita ce mafi sanya ku bakin ciki daga wadda nake faɗi da kultuwa da na faɗi da na san akwai wadda ta yi ahadun ahadun to da ita ba na faɗi sai dai ban san akwai wadda ta yi ahadun ahadun in ba dai wata za na faɗi irin ta ce wa marra bihi abubakar yawan abubakar ya wuce shi wata rana wa hum yasna'una dhalika bihi alhali su suna aikata haka a gare shi washtarahu bi gulamin aswada sai ya fanshe shi da wani yaro wani bawa baki ya ce ga wani bawa baki bari mu ba ku shi ku ba ni wannan shi wannan bai yi imani ba wannan kuma ya imani ku ba ni mai imani ku ku rike wanda bai da imani tun da dukkan su bayi ne bakake wakila wata magana aka ce bi sab'i awaqin ya saye shi ne da ukiya bakwai mana ya ba da au na musamman na awon azurfa ya bada guda bakwai aka bashi mi yana duk ukiya guda dai tana matsayin dirhami nawa arba'in to arba'in so bakwai nawa kenan kenan ya bada dirhami ɗari uku da sattin wanda kudi ne masu yawa a wannan lokaci misali gaba ka ba da jika 300 da 60 ka fanshi wani mutum ka saye shi da kuri saboda ana gana mashi azaba au bi khamsin min al-fidda ko kuma cewa aka yi a'a ya sai shi da ukiya biyar ne kenan nawa kenan 200 daidai kenan ko wa a'taqahu kuma ya enta shi bayan ya saye shi da wannan ukiyar bakwai ko kuma biyar ko kuma ya fanshe shi da bakin bawa to kuma sai ya yanta shi ya ce tun da dai ka musulunta to ka zama ɗa ka ji kamar kowa a cikin garin a cikin garin makka kana da yanci yanzu kai ba bawa ba ne domin ni na saye ka kuma na yanta ka wanda ya ci ma bawa ka zo ka gaya mani ka zama ɗa yantacci to wannan shi ne misali daga cikin misalan irin gane azaba da aka yi ma bilal ladanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama irin wahalar da ya sha kuma bai saki addini ba bai yi wasa da shi ba bai rabu da shi ba ya rike addinin musulunci har ya gamu da Allah subhanahu wataala har inda aka yi jira aka koma madina aka samu cikakken yanci da walwala da komi kuma kaga wahalar da ya sha ladan shi ta tabbata wurin Allah subhanahu wa ta'ala dama Allah so yake in ya jarrabe ka kai hakuri ka rike wannan addinin nan in ma ka kasa hakuri ka bada abin da ba daidai ba ya zaman to ga baki ka bada amma cikin zuciyarka ba haka nan ba kama Allah laifi ba Allah ya samu dace wa kana Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu Ammar dan Yasir shi ma ya kasance maula لبني مخزوم مولاني بني مخزوم أسلم هو وأبوه وأمه shi da mahaifiyar shi da baban shi duka sun musulunta fakanar mushriku da mushrikai sai suka kasance wala rasu ma abu jihar na gaba gabansu akwai abu jihar daga cikin waɗanda suka shiga gaba wurin gana masu ammar bin yasir wahala da azautarwa to akwai abu jahal yukhrijunahum mushrikai suna fitar da su ila al-afdah ya zuwa kwarin da ake ce ma al-afdah idza hamiyat ar-ramdah idan kasa ta yi tsabi wa yu'adibunahu bi harriha sai su azartar da su da zafin lanai ma'ana su kwankwantar da su ka samu katta su rirrike su su sha wahala sosai a gasa su da rana wa marra bihim annabi sallallahu alaihi wa sallam wa hum yu'azzabuna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya zo ya wuce su in za ya kasuwa ko in za ya wurin wuta bukatar shi ko kuma in za ya masallaci wa hum yu'azzabuna alhari ara masa azaba fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce sabran ala yasir sabran ko ya hakuri ku yi cikakken haƙuri ya ku iyalin yasa fa inna mawa'ida kumul janna domin lalle alkawarin ku shine aljanna bana a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani abu da yake yi musu banda wani abin ya fi karfin shi shi da karfin imaninka da girmanka da matsayinka akwai lokacin da wani abin zai wuce karfinka ba wai dan Allah ta'ala bai iya ba annabi sallallahu alaihi wasallam iko ya hana a yi masa azaba bane a sai saboda hikima Allah haka take karantarwa ce ta manzo Allah sallallahu alaihi to ga zahirin ta kuma ya bayyana ga wurin aikin ta nan domin haka ce to ka wannan lokaci haka hana a yi maka azaba ba za ka gane muhimmancin fitina din da jarrabawa ba amma aka barka kana ganin malaminka ne ba shugaban halitta ne gaba dai sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce maka ya kuri haka addini yake hakuri za kai amma an kaya hakuri ka ne maladan wurin Allah to baka da wani sakamako na Allah sai ni ya aljanna fa mata yasirun fil azab to yasir baban ammar ya mutu cikin azabtarwar da aka mashi wa tsana abu jalin sumayya ta abu jali ya soki sumayya ummu ammar ko umma ammar mabiya ammar fi kuburiya a cikin gabanta bi harbatin da mashi ba matan sai ta mutu rishin tausayi ƙeƙashewa zuciya rishin imani maimakin ya sa mata mashin ga cikinta ai zai yi sauki amma ga gabanta ya sa mata wahiyya awwalin shahidatin fil islam kuma ita ce farkon shahidiya a cikin musulunci ita ce farkon wadda ta yi shahada a cikin addinin musulunci shi kaga mata sun dade suna kawo gudunmawa cikin addinin musulunci sun dade suna da samun matsayika masu daraja a cikin addini gaba daya ita ce farkon wadda ta samu shahada babu wani namiji da ya samu shahada gabaninta ita ce farko kuma gashi musulunci na bari saboda adalcin musulunci saboda kyautata musulunci ashe musulunci bai cutata ma ya mace ba bai kuntata mata ba bai hana ta hakkinta ba hakkin da ya ba da namiji ya bata muna gane ku wannan daraja ce ake bayani na ya mace cewa diya mace ita ce farkon wadda ta samu shahada addinin musulunci kuma diya mace kamar yadda muka gabatar ita ce ta biyu bayan manzala sallallahu farko wanda ya musulunta mace ce kashe kaka ƙarya ce kafirai suke faɗi suna hure ma mata kunnuwa domin su kyamaci addinin musulunci cewa addinin musulunci bai tauye musu ko haƙƙi ɗaya ba addinin musulunci ya ba su abin da bature bai iya ba su shi wane shi addinin musulunci ba addinin Allah ne Allah ne mai bada haƙƙin tsara ka ka gama haƙƙin da Allah ya bada da haƙƙin da wani ba maguji har ne maƙiyin Allah zai bada maƙiyin ka ne ba ba ya son ka ba ba ya son addinin ka ko ba ya son ci gaban ka ya za ya baka haƙƙi وهي سمية إتج سمية بنت خياط يا خياط مولاة أبي حذيفة وينقاش تابي حذيفة كو انتجيا بيوة تابي حذيفة ابن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم ميوانا سنة كده وكانت عجوزا كما تاكسر شيء tsohuwa ce ba yarinya ba ce tsohuwa ce ajuz ajuz ita ce wadda ta riga ta gajiya kamar shekara nawa kenan sabayin abin da ya sama samanin a gani in kafar ta ba mai zar tsohuwa ce ta tsoho ta gaji gaba daya sa'an nan kuma kabira babbaci mana shekarunta da yawa da'ifa kuma ga ta da rauni amma abu jahal bai ji tausayinta ba sai da ya daka mata mashi a gabanta duk waɗannan abubuwa ne da suke hukunta ka tausaya ma wanda ka gani addinin musulunci ya na irin waɗannan ko yaƙi ake a taɓa su in dai ba ganin su aka yi ba da makami su ma suna halbi ba suna zanne kawai ka zo ka ba su wuta ba kai daidai ba ba ka tausaya ba wa shaddadul azaba haka suka tsananta yin azaba ala ammarin akan ammar bil harri da ainihin yin azaba da zabi taratan wani lokaci wani lokaci da yi mai azaba da zabi wa yudau sakhru al ahmar kuma azo a azza duci ta ala sadrihi abu sakirjin shi ukhra wani lokaci na daban wa bi ghaffihi fil ma'i da kuma nitsa kanshi a cikin ruwa da ɗebo ruwa a nitsa cikin bahu soka mai kai cikin ruwa a danne ya ta bulilin cikin ruwa hatta kana ya fida wa'ayyahu har sai ya kasance ya rasa hayyacin shi ya kasa gane komi maka hiddo shi gaba daya bai san ina yake ba kamar da yadda ka san aka tsoma kan mutum cikin ruwa aka hiddo shi ya galabaita daga sheda ta baki sheda ta hanci ya rasa yadda za yi ga idanu su ma sun shaka ko ina ba daɗi ga kunnuwa to abinda ake mashi kenan duk dan mi dan da ya bar addinin Allah subhanahu wataala ya ba addinin kafirai wa qalu lahu suka ce mashi la natrukuka ba za mu barka ba hatta ta subba muhammadan har sai ka zagi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam au ta kula ko kuma sai ka faɗa fillati wal uzza a cikin lata da uzza khairan sai ka faɗa alkhairi cikin lata da uzza ko dai ka zagi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zabi ɗayan biyu ne aka bashi ko kuma ka yabi lata da uzza wanda ya fi sauƙi ka yabe ta ya fi sauƙi فوافقهم على ذلك مكرها sai musu muwafaka akan haka ta hanyar tilas ta hanyar matsawa tun da ba yadda zai ga ya cikin damuwa ya ga an kashe uwashi an kashe ubanshi gabanshi an zo kanshi shi kuma an canza azabtar wadda ake mashi ga ya cikin damuwa kuma ana gana mai azaba kuma an baya wannan zaɓin to sai ce bari ya zaɓi ɗaya waje a bakiyar bayan ya yabi waɗannan gumaka na lafiya da wuza sai ya zo halin kasancewa shi yana kuka mu'taziran yana mai ba da haƙuri yana mai kawo uzurin shi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam fa anzala Allah sai Allah ta'ala ya saukar da man kafara billahi min ba'di imani duk wanda ya kafirta da Allah daga bayin imanin shi illa man ukriha sai dai wanda aka matsa mashi aka tilasta mashi wa qalbuhu mutma'innun bil iman kuma zuciyar shi tana da natsuwa da imani walakin man sharaha bil kufri sadran alaihim ghadabun min Allah wa lahum adhabun azim Allah ta'ala ce sai dai wanda ya farin ciki ya bude kirjin shi da kafirci ya ma Allah subhanahu wataala babban laifi to wannan fushin Allah ya tabbata a gare su da kuma azaba mai girma ma'ana sauki ne Allah ta'ala ya kawo ga dukkan wanda yake iya ganin baya iya jimirin wahala ko dai ya yabi gumaka ya ce yana kan addinin nasu ga baki amma ga zuciya ba haka dan bane dan dai a rabu da shi amma wanda ya faɗa dama ga zuciyar dama irin haka yake fata ya samu a matsa mai ya ce ya bar addinin ga zuciyar shi ma haka nan ne to Allah ya ce wannan fushin Allah ya tabbata gare shi a nan duniya Allah ya fushi da shi kuma ranar alkiyama yana da azaba mai girma wannan da aya ta sauko ne domin ta nuna abinda amma dan yasu ne bai laifi ba tunda dai yayi ne alhali zuciyar shi tana cike da imani tana natsa da imani ya faɗa ne da baki saboda su rabu da shi su sa mai lahiya ya je ya abinda ma ya dame shi na rabuwa da uwayen shi da aka kashe gaman shi to ya zo ya ba da hakuri sai Allah ta'ala ya saukar da haya yanzu Allah ya ce kai Allah ma ya saukar da haya kan kama ya ta kuka ya ta damu ga aya an saukar an ce ka yi hakuri babu wani abu kawai Allah ya san kayi ne dan shi saboda haka kenan Allah ya yabe maka wa kana abu fukaiha daga cikin waɗanda aka azabtar akwai abu fukaiha wasmuhu aflah sunan shi aflah maulan libani abdiddar shi kuma ya kasance yantaccen bawa ne na bani abdiddar wa kana min al-asd ya kasance daga larabawan asd wa kanu yukhrijunahu sun kasance suna fitar da shi fi nisfin nahar a cikin tsakiyar rana rabin rana rabin yini kenan rabin yini yaushe ne kenan midi kenan midi ba shi bane rabin yini da rana harbe sha biyu bi harbin shadid a cikin zafi mai tsanani suke fitar shi wa fi rijlai suna yadda shi alhali a cikin ƙawahuwan shi qaidun akwai da baibai akwai tarnaki min hadidin nami na karbi wayo jardido na hominar siyabi sai su tube mashi kaya a mai tsirara tube mai kaya wannan duk saboda mi ina ruwanku da mutumin da ya bar kan shi kwaye bari in abin tsira ne shi ba ya san tsirar da kuke nema ba shi kenan ba ku kyale shi mutum na da yancin kan shi don me za ku azabtar da shi haka har ku cire mutum kaya ku ba ku ne uwayen shi ba ba ku kuka halicce shi ba ku kyale mutum da ra'ayin shi ba ku kyale mutum da abin da yake shi wa yubtihunahu kuma su kwantar da shi ga kasa firranzai a cikin kasa mai tsananin zahi kuma yad'una ala zahrihi safra sannan su dora katan dutse ga bayan shi shi kuma wannan rubda ciki yake mashi in aka kwantar da shi ga cikin shi kuma sai a dora mai dutse kaga har gara ma har gara rairan ma a zama dutse hatta la ya taharrak me yasa suke haka domin kai ya motsa fakana yabqa kadhalika haka yake tsayawa kamar yanda suka dora mai duci ga baya hatta la ya aqila har sai ya kai bai hankalta komi ya zama kamar mahukaci falam yazal yu'adabu kadhalika bai bushe ba ana mai azaba kamar haka hatta hajara ila al-habasha har sai da hijira zuwa kasan habasha al-hijra tsari hijira ta biyu ba ta warko ta warko ba a yi da shi ba ta bin ma'ana tun daga wanda lokaci yake mai azaba har sai da aka ta hijira ta biyu wa kan marratan qad rabaqu rijlahu bi habl wani lokaci sun daure mashi kafar shi da igiya thumma jarruhu sa'annan suka zanki jan shi wa alqahu fi ramda sai su jefa shi a cikin zabin rana wa khanaqu kuma su shaƙe shi da igiya hatta bannu annahu qad mata sai sun tabbatar da cewa ya mutu sa'annan su kyale shi sun ga gaba ɗaya ya suma rai kamar ya dauke sa'annan sai a ce ku kyale shi ya mutu shi ke kuma sai a ga ya farfado fa marra bihi abubakar shi ma ana nan ana nan abubakar ya wuce shi fashtarahu sai saye shi wa a'taqahu lillah kuma ya yanta shi shi ma dan Allah subhanahu wataala abu fukaya ke shi ma ya sha wahala irin makamanciyar wahalar da bilal ya sha ko wa kana khabbab ibn al-arat khabbab dan al-arat ya kasance maulan li ummi anmar wato intaccen bawa ne shi ma ko kuma bawa ne na ummi anmar wata mace ce binti sibah al-khuzaiya wa kana haddadan ya kasance shi kuma makeri ne kira yake falamma aslama yayin da ya musulunta uzzibat ko azzabat maulatuhu bin nar uwar gidan shi ta zanki mai azaba da wuta ita ma gaji shi kuma wannan na mace ne bawa ne na mace ne kuma mutum ke mai azaba kuma ba wanda ya sai hana saboda mi abinda manyan makka ke so a yi ne ita ba ta shiga tana yi cewa za a hana ba wanda ya sai hana kana tati bil hadida ta kasance tana zuwa da ƙarfi almahma ƙarfin da aka aza kusa wuta yi tsabi ya ɗauki zafi sosai ba ta ja'aluha ala zahiri sai ta ɗora wannan ƙarfin akan ainihi bayan shi au rasi ko kuma ta dora mu kanshi kama ana mai sakiya me yasa take haka li yakfura bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa shi ma dan dai kafirta da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam falam yakun yaziduhu dalika wannan bai kasance na kara mashi komi ba illa imanin sai dai kara mai imani wa tasliman sai dai kara mai mika wuya ga Allah subhanahu wataala saboda tsananin imanin shi da Allah ji yake kama an dora mai ruwan sanyi kaman kama wani kare ne da aka sa cikin kankara yayi sanyi aka zo ana aza mashi da ba ma yajin azabar da ake mashi ba na riga yayi nisa wurin imani bai jin kiran kowa sai na Allah ba jin kiran kowa sai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana al-mushrikuuna aidan mushrikai sun kasance kuma yu'addibunahu suna azabtar da shi fayalwuna unuqahu sai su laulaye wuyan shi su daura wuyan shi da igiya wa yajzibuna sha'rahu su zanki jan gashin shi wa qad alqahu ala an-nar shi ma ta rana busa wuta suka dora shi wuta ba zahi ba ba zahi rana ba bisa wuta kuma sahabuwa alaiya sa'annan suka ja shi a kanta ba ma afa'aha babu abin da ya kashe wannan wutar da suka ja shi a kanta yana kwantawa yana da ciki aka ja shi cikin wuta babu abin da ya kashe wutar illa wada ka bari sai dai ainihi kitse kitsan bayan shi bayan ya swade da aka kai ka kitse sai wutar ta mutu duk wannan an masa azaba ne saboda mi saboda ba da gaske su ga Allah da manzo Allah to wannan shine Khabbab ibn al-Arat radiyallahu ta'ala anhu Amin.
wanda yana da hadisai suna nan mun sha karanta su a cikin riyadu sallah wa kanat zinnira akwai wata baiwa Allah mai imani da Allah mu'mina ce mai tsoron Allah ana ce mata zinnira amatan rumiyatan ita kuma koyanga ce baiwa ce barumiya ma'ana ƴan rumuci aslinta ƴar canci in ma dai baturiya ce in ma dai can take zaune ta aka haife ta قد أسلمت إتما تامسلمت وعذبت في الله إتما أكا غانا متى أذابا صبر تاي إيماني لأنا أجي أشياء أبن ما ماذا كريا كما با كما يند با ماذا كريا سكا أذب تدى bayan Allah da suka musulunta ba to haka ma ba maza kare aka azabtar ba an azabtar da maza an azabtar da mata daga cikin waɗanda aka gana ma za ba akwai zinnira wa usibat fi basariha zinnira saboda tsananin azaba da ta sha har sai da idanunta suka ɗauki aka jarrabe ta a cikin ganinta hatta amiyat har sai da ta makamci ba ta gani wakila laha sai aka zange bada mata a cikin garin makka asabat killas wal uzza lata da uzza ce suka same ki tunda kin kin imani da su to su suka makantar da ki su sun kawo maki wannan jarabawa duk wanda bai ji balba ya jihuwa ana ta gaya maka ta kala sai ta ce la wallahi ba a sabat ne ta ce karya kuke wallahi ba lata da uzza suka same ni ba ba su suka dauke mana idanuna ba wa hadha min Allah ta ce wasu wannan daga Allah ne Allah da nayi imani da shi shi ya makantar da ni domin babu wanda ke baka gani sai Allah babu wanda ke dauke ma gani sai Allah rububiyya ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku ce mutanen banza shekara nawa ake da lata da uzami suka taba yi wa mutane mutum na wasu kasa karewa ya mutu mutum na wasu kasa karewa ya talauci ya wadi ya durkushe ya samu kariya arziki mutum na wasu kabari maciji ya sare shi kuna mata sare shi komi ba sai ya mutane har ya ce kawai ya ce wannan jarrabawa ce daga Allah ba ji ita ba yan bori ba ce bari a ce wani na kala ko wani yana ya sa maka wani abu na kada yake kowa wa in sha'a ta ce wannan daga Allah ne wa in sha'a in Allah ya ga dama ka shahu sai ya yi sai ya kware mana ya raba da da mi wa ya fi su a wane ne ke wannan ba Allah ba a ilahun ba Allah saraka ta ce Allah ya mana kuma in ya ga dama zai ya yi mana wannan imanin da ta yi ba fa asbahat min al-ghadi kawai sai ta tashi gobe da sahi wa qadarat Allah basara Allah ya mido mata idanun ta dawo tana gani imani irin na mutanen da ne ba a samu yanzu wa qalilun min al-akhirin Allah ya ce mutanen farko suna da yawa mutanen karshe kuma ƴan kaɗan ne imanin galibin mu imani ne na baki ba imani ne da ya kwanta cikin zuciya ba da muna da imani irin wanda ya kwanta cikin zuciya to da mun ga yayi matsaloli da yawa cikin rayuwa amma imanin mu gabaki yake galibin mu ko kuma imani ne mai rauni ba ya da karfin da zai sa Allah subhanahu wataala ya maka abu Allah ya zarta mu da mai karfin wa qalat quraish sai quraisha suka ce hada ba'du sihri muhammadin suka ce wannan wani kadan daga cikin sihirin da annabi Muhammad yake yi to kenan sihirin manzo Allah yayi karin yayi karin abinda Lata da Uzza suka yi me yasa Lata da Uzza tunda su suka dauke me yasa suka suka kirkewa haka kenan sun wa ba manzala ba sihiri yake ba sallallahu alaihi wasallam Allah gaskiya yake gaya ma mutane Allah ya sa mu dace wa aslamat ummu ubays akwai wata ita ma da ake ce ma ummu ubays cikin mata cikin waɗanda aka gana masa azaba jariyatu ita ma wata kuyanga ce baiwa ce ni bani zuhra ta kabilan bani zuhra fa kana yu'azzibu al mushrikuna to sai mushrikai suka kasance suna gana mata azaba wa bi khassatin musamman ma maulaha al aswad ibn abd yaghus musamman ma wato mai gidanta al aswad ibn abd yaghus dan abd yaghus وكان من أشد أداء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يكسن شيدا كما في سنن كيايا كما زم الله صلى الله عليه وسلم ومن المستازئين به كما ينا دا كما في سنن ما سين إسجلي ga annabi alaihi salatu wassalam saboda ke yanzu da bai san manzo Allah kaga ba zai so wanda yake san manzo Allah da haka wanda ya ba da gaskiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama musamman wannan koyan gata shi shi ma ci gaba da azabtar da ita ya ci gaba da gana mata azaba amma dai ita ma ba ta bar addini ba ta tsaya tsayin daka sai ta yi addinin musulunci wa aslamat dariyatu umar ibnu mu'ammi min bani ali koyan gan baiwan umar dan mu'ammi daga bani ali ita ma ta musulunta mace ta nawa kenan mace ta uku kenan daga cikin mata waɗanda aka gana ma azaba فكان عمر بن الخطاب يعذبها عمر بن الخطاب a lokacin bai musulunta ba shi ya kasance yana mata azaba yana azabtar da ita shi ma wa huwa alhali shi Umar yawma idin a wannan rana ala shirk yana akan kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala wa kana yadribuha hatta yaftara ya kasance yana bugunta hatta yaftara har sai ya gashi da bugunta sai ya ji hannun shi ya kai yana ciwo sa'an nan ya tsaya ta bugunta sai ya ji ba ya iya sun ba ya dawowa sa'an nan ya kyale ta ya kure ce wallahi ma a dauki illa sa'ama ki wallahi in ba dan na gaji ba zan kyale ki ba bugun ki ba ni ce kawai gajiya ce kosa haka ke dakatar da ni wata kuri sai ta ce ka zalika ya fa'alu rabbika rabbuka sai ta ce kai ma haka ubangijinka Allah zai maka ba dai ka mana ba to sai Allah ya rama ne wa mimman aslamna daga cikin mata waɗanda suka musulunta wa uzibna kuma aka yi masa azaba min aljawari daga cikin kuyangu mata annadiyatu wa ibnatuha akwai macin da ake ce manadiya ita mata musulunta ta sha wahala da diyarta ita mata musulunta ta sha wahala wa kana ta sun kasance limra'atin su kuma bayi ne guda biyu na wata mace min bani abdiddar su kuma daga bani abdiddar su wa mimman uzziba min al'abi daga cikin waɗanda aka gana masa azaba daga cikin bayi amiru bin fuhaira amiru dan fuhaira kana yu'azzabu ya kasance ana mashi azaba hatta ya fi da wa'ayahu har sai ya rasa hankalin shi wala ya diri ma ya kula har sai ya kai bai san ma abin da yake cewa ya ta surutai kawai saboda tsananin azaba har sai ya kai bai san me yake faɗi ba shi yasa hukumomin zamani suke ma mutum azaba mai tsanani har sai ya kai yawa cikin surutai sai ya faɗa gaskiya cikin surutun da za ka yi ta yi baka sani ba in ba ka da gaskiya aka kawo ka to sai ka faɗi wannan gaske wadda ake nema ka faɗi cikin lalama ka kiya in ka sha wahala sai ka yi ta surutu kai ta dumumuwa ana sauraron ka cikin wannan dumuwa sai ka ji ka faɗi sai kai kai ka je ka yi da kai da wani kuku kai kaza baka san ka yi ba shi kenan kuma an ɗauka sai a aiki in ka yi gardama sai a kunna ba Allah ya kiyaye to su ma waɗannan suna yi ne saboda wai ko watakila mutum ya faɗi mai abinda suke so cikin rasa hankalin shi da yi ya yi goma kansu ya ba addinin sai ce ya ba komo cikin addinin don a kama mai hujja to Allah ta'ala sai ya hana ko da mutum ya rasa abin nan hankalin shi to ba zai yabi gumakan ba ba zai faɗa alheri cikin su kuma ba zai ce ya dawo cikin addinin nasu ba saboda ƙarfin imani da Allah washtara abubakrin radiyallahu ta'ala anhu ha'ula'i ima'a wal abida radiyallahu anhum wa anhunna ajma'i wato abubakar Allah ya kara masa yarda ya sai waɗannan kuyangun mata da kuma bayin maza Allah ya kara masa yarda baki ɗayansu ba a taƙahun jami'an duk waɗannan da aka gano ɗin nan wajen mutum bakwai ko duka sai na bakar shi ya sayi su kuma duka ya yanta waƙad a tabahu fi zalika abuhu abu kuhafa baban shi abu kuhafa ya mashi fada ya zarge shi a cikin wannan ya ce kana ɓannan kuɗinka domin shi baban shi lokacin bai musulunta ba ya ce kana ɓannan kuɗi kana asarar kuɗinka ka zo ka yi ta ‘yanta ya ce a raka ta a ciku ina gani kana ‘yanta riƙaban bayi da'afan masu launi domin waɗanda duka bayi ne masu launi duk mutane ne waɗanda suke bayi ma ne sa'annan kuma duk launi gare su ba su da wani ƙarfi falau a taƙata rijalan jaldan da dai za ka ‘yanta mazaje waɗanda suke jarumai masu ƙarfi lamana'uka da sun baka kariya lokacin da wani abu zai samu amma waɗannan wani abu ya taso ba su iya kari ba su iya kama maka ba su iya baka wata gudunmuwa fa qala inni uridu wajha Allah sai sai na baka yace ai ni ba neman wani ya kare ni nake ba Allah nake nema ya kare ni ni ina neman yarda Allah ne kawai kawai ina neman Allah ya biya ni lada ya bani sakamako mai kyau wuri sakamakon na yanka waɗannan bayan fa anzala Allah qur'ana to sai Allah ta'ala saukar da ayoyin alkur'ani madaha fihi ababakar a cikin wannan ayoyin alkur'ani Allah subhanahu wata'ala ya bi sayyidina abubakar wa damma ada'a kuma Allah ta'ala ya zargi makiyi qala ta'ala Allah mai girma da daukaka ya ce fa anzartukum naran talqa fa anzartukum na gargade ku da naran wata irin wuta talqa wadda take taci tana kama tana balbali asalin talazza ta talawwari ta umbice sai aka shayi guda asalin abin haka yake amma a ƙur'anin can haka za ka karanta shi talazza kawai in ka zo bazara ka ce ka talazza ba za ka ƙara ba za ka bar shi yadda alƙur'ani ya faɗi shi domin akwai cikin larabci da yawa kuma akwai cikin ƙur'ani da ire-iren wannan masu ta guda biyu sai a shafa guda abin la yaslaha babu wanda yake shiga cikin ita wannan wutar wadda take ci ya kone da ita ya kone ya babbake ya koma kamar gawayi illal ashqa sai wanda yake mafi tabe mafi talauci wanda yafi kowa rishin arziki shine za ya shiga cikin wannan wuta rishin arziki na mi na imani da Allah subhanahu wataala allazi kazzaba wa tawalla wanda ya karyata kuma ya juya ma addinin Allah baya duk wanda ya tara waɗannan siffofi guda biyu to babu abin da zai hana shiga wuta in dai ba tuba ya ba ta in ya tuba idan ya tuba shi kenan tuba shi ta hana shi shiga mi shiga wannan wuta amma ba haka ba duk wanda ya karyata Allah ya karyata manzo Allah ya karyata alqur'ani kuma ya juya ma Allah da alqur'ani da manzo Allah baya to ga irin sakamakon shi Allah ya kiyaye wa huwa umayyah ibn khalaf shine umayyah dan khalaf mai gidan wa mai gidan bilal shi ne wanda Allah ta'ala ce fa'anzartukum naran talazwe la yaslaha ila lashqai allazi kadzaba wa tawalli wa man kana ala shakilati da duk wanda ya kasance akan irin dabi'a shi wanda ya kasance akan mi dabi'a da hali irin nashi kul kullun ya'malu ala shakilati fa rabbukum أعلم بمن هو أهدي سبيلا وسيجنبها لتقى الله سبحانه وتعالى وسيجنبها لتقى الله يتي للي wanda fi kowa tsoron Allah kuma ko zai mi zai nisance ta ko za a nisantar da shi daga shiga wannan mutanen saboda saboda tsoron Allah shi wane ne wanda fi kowa tsoron Allah allazi yu'ti malahu wanda yake bada dukiyar shi ya tazakka yana so ya tsarkaka daga duk wata kazamta ta shirka ta kafirci ta munafici yana ba da duke shi yana so ya samu tsarki wurin Allah yana son Allah ya bi shi ya zama to bawan Allah na kwarai bai ma Allah ruwa da dukiyar da Allah ya bashi ba wa mali ahadin babu ga wani inda hu a wurin shi min ni'matin daga wata ni'ima tujiza da za a saka mashi ma'ana duk lokacin da ya dauki dukiya ya bada yana badawa ne domin ya samu sakamako kyakkyawa wurin Allah ba wai yana bada yana neman yabo ko yana neman sakayya wurin wani mutum ba illa bai ce wa a waje rabbi hilalai Allah ta'ala ya ce sai dai dan neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala mafi daukaka wala saufa yarbe Allah ta'ala ya ce lalle kuma da sanni zai yarda da sakamakon da Allah zai bashi kuma Allah ya baka sakamako sakamakon kai biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu su ma sun yarda da Allah sakamakon da ya ba su zalika liman khashiya rabba Allah zai baka irin sakamakon da kake so ka samu Allah zai baka shi ranar lahira yadda kake so za a maka kuma yadda aka san ka kana da buri iri-iri kana da bukatu da dama to Allah ta'ala zai cika maka burinka ba kamar duniya ce da za a baka ba har sai ka mutu burinka bai cika ba kowane ne babu wanda gurin shi ya cika duniya inda gurin rayuwar duniya ne da guri ba zai cika ba sai ka mutu ko nawa aka baka kaga garin nan a ce duk gidajen garin nan gaba ɗaya naka ne za ka ce to ina an gama maka da damagara in ka samu ka ce a tsara da difa duk jihohin nijar gaba ɗaya in ka samu waɗannan jihohin gaba ɗaya ka mallake su duk gidaje da kamfanoni kowa ma naka ne an mutanen naka ne duk ba za ka isa ba sai ka ce a karo to amma lahira idan Allah subhanahu wataala ya baka sakamako to ya baka sakamako irin wanda kake so har sai Allah ya tambaye ka yaya akwai abin da aka rage baka samu ba a nan ne kadai da harin za a cewa komi an yi babu wani abu wanda ba a mana ba Allah ce kare riba ka gani akwai Allah ya bamu aljanna wa huwa abubakar ne siddiq radiyallahu anhu shine sayyidina abubakar siddiq ya dalata kare tabbata a gare shi da wanda ya kasance akan irin halin shi wa udiya abubakar ne siddiq radiyallahu ta'ala anhu aidan shi kanshi abubakar din bai tsira ba shi ma an cutar da shi faqad akhadahu nawfal ibn khuwaylid al-adawi nawfal dan Khuwailid al-Adawi ya kama shi wa akhadha ma'ahu Talha ibn Ubaydillah Talha dan Ubaydillah aka kama shi tare da Abubakar fa shaddahu ma fi hablin wahid sai ya daure su su bi gaba daya cikin igiya daya liyamna'uma domin ya hana su min salati wa ani salati daga sallah ya daure su yace sai na ga yadda yau za a yi sallah wa an addini yace kuma yau sai na ga yadda za ku yi wannan addini nan falam yujibahu ba su karba mashi zuwa ga abin da yake so su karba mai ba falam yaru'ahu ba su ji tsoron shi ba illa wa huma mutlaqani yusalliyani kawai sai ga su sakakku kuma suna sallah ba san ya aka yi ba ba san ya aka yi kwance su ba kawai sai ga suna sallah walidhalika summa ya bil qarinayn da haka aka kira su da sunan abokai guda biyu wakila aka ce inna ma fa'ala zalika Uthman bin Ubaidillah wanda ya aikata wannan Usman ne dan Ubaidillah aku Talha ibn Ubaidillah dan uwan Talha dan Ubaidillah shine ya aikata masa haka to kaga shi ma Abubakar din dai duk girman shi da matsayin shi shi ma dai bai tsira ba wal hasilu malam yace abin da yake faruwa dai annahum lalle su lam ya'lamu su mushrikan makka ba za su taba sani ba bi ahadin game da wani mutum dakhala islam dakhala fil islam da ya shiga cikin musulunci illa wa tasaddaw lahu sai sun tashi tsaye gare shi bil adha wan nakal da azaba da kuma cutarwa wanda suka ji labari in dai sun yi karhin shi to sai ya sha wahala kuma ba su nasara ba babu wanda ya dawo ya bar addinin na musulunci ya shiga addinin su wa kana zalika sahlan maysura wanda ya kasance abu ne mai saukin gaske bin nisbati li du'afa'il muslimina dangane da raunanan musulmi masu rauni cikin musulmi su yi masa irin wannan ba wani abu bane wala siyama al-abid ballantana ma bayi maza wal ima ballantana kuma bayi mata minum daga cikin su daga cikin masu raunin falam yakun man yaghdabu lahu babu wani mutum wanda zai bata rai ko ya fushi da abin da ake musu wa yahmihim kuma babu wani wanda zai hanawa koya ko ya kare sai ce ka a kare musu saboda rauna na ne bayi ne maza da mata bal kanat as-sadatu wa ru'asa jagorori da shugabannin makka hum anfusuhum su da kansu yaqumuna bit ta'dili su ne suke tashi da azabtarwa da kansu ba ma wani suke sa suke zuwa saboda abin ya ya ishe su wa yuquruna al-awbash kuma su ne suke tunzira al-awbash kalakasan mutane kalolin mutane kuma mutane marasa gaba marasa hankali kamar yadda ake ma bilal aura mai igiya a hana shi da kananan yara ko to manyan mutane ne suke wannan shine ma'anan wa yuquruna وأغرينا بينهم الأداوة أغرينا الإغراء شيء تنزل متن تنزل شيء كسق متن يجي ونعم وهكا سكي ولكن بالنسبة لمن أسلم سيدي game da wanda ya musulunta minal kibar daga cikin manyan mutane wal ashraf da masu daraja sharifai kana zalika sa'aban jiddan wannan ya kasance abu ne yana da wahala kwarai da gaske don babban mutum yana da kariya mai daraja yana da kariya saboda haka ba za a zartar da shi ba izkanu fi izzin wa man'atin min qaumi saboda su waɗannan mutane da masu daraja sun kasance a cikin mai a cikin izza da kariya daga mutanensu walidhalika qalla ma kana yashtari wa alaihim da haka mana yace kaɗan ne ya kasance yana yin ƙarhin hali a kansu illa ashrafu qaumihim sai dai mafi darajar mutanensu shi ma ma shay'in kabirin tare da wani abu mai girma min alhaifati na takatsantsan walhazar da kuma sauna su ma yanzu a masu an diba dama da hagu an yi tunanin in an masu babu abin da zai biyo baya to sai a yi a masu azaba wannan duka kaɗan ba ne daga cikin abubuwa masu tarin yawa waɗanda suna nan cikin addinin musulunci labaransu da tarihin sai na nan irin mutanen da suka sha wahala sakamakon karba addinin musulunci da suka yi sakamakon sun bar addinin kafirci da shirka addinin bautar gumaka sun shiga addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irin abinda kafirai waɗanda suka bar addinin suka banki musu amma duk da haka nan dai sun yi tsayi tsayin daka akan cewa lallai sai dai su yi addinin musulunci to abinda za a yi musu a musu ba za su bari ba wasu an kashe su wasu kuma an ci gaba da yi masa azaba har Allah subhanahu wataala ya kawo ƙarshen wannan wahala wallahu ta'ala alam abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya samu gyara yau ba akwai gobarar da aka yi ni ban ma sani ba ne ake gaya mu ba nan tun da ko can ban ji labari gobarar da aka yi nan kasuwan mata solita akwai mutane guda biyu waɗanda ana karatu tare da sunan wurin to Allah subhanahu wata'ala ya sasu ba sun samu kansu cikin wannan jarrabawa ne yana fata Allah ya yi musu Allah ya maida musu da alkhairi kuma Allah ya yafi musu Allah ya sa wannan ya zama tuka fara a gare su da sauran gaba daya waɗanda suka samu kansu a cikin irin wannan ibtila'i da wannan jarrabawa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya maida musu da alkhairi Allah ya samu farin ci gaba ne da daukaka Allah subhanahu wata'ala ya kare gaba kuma ya kare dukiyoyin musulmi duk ma inda suke gaba daya wannan bala'i in wasu ne ke hasa shi Allah ta'ala ya tuna masa asiri in kuma jarrabawa ce kai tsaye daga Allah ta'ala wanda shi ya halicci kowa to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tausaya mana amin ya kawo mana ƙarshen waɗannan bala'o'i da suke samu mu lokaci bayan lokaci Allah subhanahu wataala ya ƙara ba su haƙuri Allah ya maida da alkhairi Allah ka maida musu da alkhairi Allah ka maida musu da alkhairi Allah ka zaba malin ci gaba ne da cin nasara a cikin rayuwa Allah ka ba mu damuna mai albarka ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka raba mu da yunwa Allah ka raba mu da rishi ya Allah marasa lafiya ma Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su huta Allah ka rama da su gida aljanna Allah ka ba mu ruwa masu albarka Allah ka ba mu cimaka mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su Allah ka kara mana imani ya Allah Allah ka sa mu ta kan musulunci ya Allah ka sa mu kare da duniya lafiya Allah ka kara mana haɗin kai da san junan mu da tausaya mu junan mu da taimaka mu junan mu ya Allah ka ba kasashen mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ta'ala kawo mana karshen duk wata tarzoma da hayaniya da ke faruwa a cikin kasashen mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين